أهل السنة والجماعة في العقيدة ناب ضم لمي الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل الله مدوكتين سركي يقار مثلا فيها منا قبع جمال كباني أكام منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة wato maɓuɓɓuga da ahalus sunna suke karɓan addini kuma su gudanar da tsarin rayuwa kuma su kafa hujja a kanta a farko in ba manta ba mun yi shimfiɗa da menene maɓuɓɓugan jahiliya wurin karɓan addini ko karɓan gudanar da rayuwa daga nan sai muka biye da bayanan da malam ya kawo akan matafiya ta ahalus sunna to yanzu abin da ya rage mana kafin mu je mas'ala ta gaba shine mu yi bayani a takaice dangane da matafiyan in bid'a su kuma dangane da al-istidla at-talaqi wal istidla su in bid'a su kuma ina suke karban nasu wato addini ta wani mabubbugan kuma ta wani mabubbuga suke kafa hujja to abin da ya kamata mu gane shine su ‘yan bida'a akwai abubuwa guda uku wanda su ne matafiyarsu wurin karɓan addini da rayuwa da kuma kafa hujja a kanta abu na farko dai shi ne duk wani nassi wanda ya saba ma aƙidarsu da matafiyarsu to za a kore shi wannan ƙa'ida ce daga cikin ƙawa'i'in da ƙungiyoyin bid'a suka gina a kai duk wata kungiya ta bid'a da ka sani to duk wani nassi da ya zo ya tabbatar da wata aqida ko wata matafiya wacce ta saba da su abin da suke kai to hukuncin wannan nassin shine za a kore shi ba za a tabbatar da shi ba kore wannan imma dai ya zama ta hanyar korewa kai tsaye su ce ƙarya ne babu hadisi kaza ƙarya ne babu hadisi kaza babu wani hadisin da ya zo ce kaza kaga sun kore at-ta'qi sun kore nassin gabaki daya ko kuma su ce eh akwai nassi amma dai sai su karkatar da ma'anan at-tahrif ko kuma su zama su tawili a juyar da ma'anan ko kuma su ma ƙaryata nassin idan ba za su iya cewa ba nassin ba tun daga nassin ya samu sai su ce to wannan nassin ma ƙarya ne hadisan nan da suka zo a cikin sayar bukari duk ƙarya ne wannan matafiya ne na yan bid'a akan wannan ina tsammanin ko da ba mu buga misalai ba a rayuwar da muke ci a yau za mu gane waɗannan misalai da yawa ku lura da wancan da ‘yan shi'a suka zo dauka tafiya shi'a sai suka yi ta raddin hadisai manzan Allah sosan ya ce kaza sai su ce maka wannan wani makwaɗaici da ya roto hadisan sai su yi raddin hadisan da abu horere ya to akan kaza ko hadisan da ibn umar ya roto ko hadisan da wani ya roto sai su kori sai su kori ce ƙarya ne wannan hadisin hadisin ma ƙarya ne sai su ƙaryata hadisin tun da dai ga hadisin a rubuce to sai su ƙaryata su ce kawai ƙarya ne an shigo da shi a cikin bukari ya gaya nan bukari sai su ma ƙaryata shi al'imamul bukari to wannan hanya ce ta 'yan bida'a hanya ce ta 'yan bida'a ko kuma lokacin da dauki lokacin da abdul jabbar yake sanin ya shigo da dasitan shi da muguwar aqidarsa sai ya ɗauki Bukhari da Muslim yi ta karkatar da fahimtar waɗansu hadisai, yi ta ƙaryata waɗansu hadisai, yi ta tattara ma'anin waɗansu hadisai. Akwai hadisan da yake kai daga ji ba ma za ka taɓa wani muguwar fahimta a kai ba, amma tun da yana son ya ƙaryata hadisan ya kore su, sai a ce maka kamar da yake kawo ba ku manta ba, wata mata ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce tana son ganin shi ce ma manzan Allah sallama bayanin abin da ke damunta faka ba laha hajataha sai ya biya mata bukatanta a bainin jama'a don Allah wani mai hankali ne zai tunanin wai annabi ya zana da wannan matan a bainin jama'a ta zo ta yi bayanin ga abin da ke damuna ga abin da ke damuna faƙa ba da hahadata in matsalan kuɗi ne ya bata in matsalan shawara ce ya bata in matsala ne na gaskiya ya bata in ke ne ba ki da gaskiya ga yanzu ba ƙabala hajjata ce nan ba ba wani mai hankalin da zai fahimci koma bayan wannan to sai abdul jabbar ya ce maka to wannan hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ita kenan a bainin jama'a to da wannan daga cikin hadisin ƙarya ne ka dubi irin tare kun gani to haka nan ko idan ka dauki waɗansu kamar wani malami da ke karuna shi ma haka zai ɗauko waɗannan hadisan saboda sun saba ma aqidarsa sai ya musu irin wannan taharifin ko kuma ya ƙaryata ta ko da kuwa hadisin a cikin sahih bukhari sai ya ce maka waɗannan hadisan bola ya kamata a kai su da haka manhajin ɗin bid'a na farko wurin yadda suke karɓar nassi da yadda suke kafa hujja da shi shine su kora duk nassin da ya saba ma aqidar su ko matafiyar su abu na biyu shine su rika wasa da usul na shari'a wato su rika wasa da usul ne usul da ma cikin shari'ar musulunci inda muke karban addini ne usul din qur'ani da sunna sai su mai da qur'ani da sunna dandalin da za a yi ta wasa da shi har sai ka koma kana can wai ko qur'ani bai da wani alfarman ko sunnonin annabi ba su da wata alfarmani ko wannan shine abu na biyu da suke yi waɗanda suka yi fice a wannan bagin su ne khawarij da rafiba da sufiya da mu'tazila kai duk kungiyoyin bid'a ma dai kawai sukan wasa da nasu ta ina ko dai wani ya ce maka kawai qur'ani zai dauka ba zai dauki sunna ba wannan wasa ne da nasu a daidai lokacin da yake shi lokacin da yake bayanansa yana nan ya sa rediyo ya sa waya ya sa kyamara tana ɗaukan bayanansa domin a taskace bayanan shi har wani ma ka dina bayanin cewa ai na riga nan ne muku bayanin kaza ku je ku ɗauko bayanan da na yi shi ya yaje ya adana shi bayanan amma bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata ko ba za a taskace su ba akwai wasa da nasin da ya wuce wannan shi ya hana annabi bayanin addini amma shi kuma yanzu da shi ya zo yana ma mutane bayani akwai wasan da ya wuce wannan to haka za ka ga waɗansu ƙungiyoyin bid'an sai ka zo ya ɗauki ƙur'ani ce ƙur'ani kawai zan yi aiki da shi ban da hadisi wani ya ce zan ɗauki ƙur'ani da hadisi amma hadisin sai ya zama tawatir ahad ba ruwana da su wannan wasa ne da nafsi abinda Allah ya shar'anta mana shine mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma atakum rasulu فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قولا واحدا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلهذا الذين يخالفون عن أمره أن تصيب فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نؤله ما تولى ونسلم جهنم وساءت مصيرا da ire-iren waɗannan ayoyin kawai sun ba da umarni ne na kai tsaye a bi Allah a bi annabi ah to bin Allah nan shine bin annabi misali in dai da a ce kawai Allah ka bi annabi amma ana jin ko abin da ya zo a cikin alqur'ani ya zama wani maimai din da bai da amfani kenan tafsir hasu tafsir hasu la fa'ida ta fi kuma da aka ce fa in tanazu akan fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul me ma'anan war rasul shine ila Allah dai to ya zama maimai din da bai da wani amfani kenan ya nuna manzo Allah sallallahu akwai waɗansu bayanai da waɗansu shaihi da waɗansu ƙarin haske da zai tun da dama aikin da yayi kenan a duniya aikin da yayi kenan a duniya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim litubayyana shine ma'anar litatlu alaihim alladhi awhayna ilayk ba ma'anar sa ne bane litatlu alaihim ka karanta musu litubayyana kai musu shaihi a wani guri ma Allah ce ka yi musu hukunci bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka ai aikin annabi kenan to babu wasa da nasi sai wani yabo ya ce to daka mu mun yarda da Qur'ani amma ba mu yarda da hadisi ba yuriduna ay yufarriqu baina Allah wa rasulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا da haka ko dai su ɗauki ƙur'ani su ƙyara sunna ko su ɗauki ƙur'ani da wani sashi na sunna da suka ga dama haka suke yi yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna da kamar da Qur'ani ya kawo ko ko ba Qur'ani ya kawo shi akwai mutanen da yake yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd littafi abin da ya musu dadi a cikin sai su dauka abin da ya musu dadi ba sai su kore to wannan hanya ta farko kenan da ɗan bid'a suke bi gurin wasa da nasu hanya na biyu da suke bi wancan ita ce hanya na farko ko a daukan qur'ani da kyara sunna hanya ta biyu ita ce wannan da ne bayani su dauki sashin nassin su watsi da sashi hanya ta uku ko kuma kafin nan ya kamata in ƙara buga misali idan ka ɗauki khawarij duk nassoshin da suke mu'amala su nassoshi ne na wa'i na ruku shi yasa su a gurin khawarij su duk wanda ya zunubi ma dan wuta ne kafiri ne kana yin ƙarya sau ɗaya ka zama kafiri hukuncin ka dan wuta ne to ina nasoshi da suke nuni akan gafaran Allah da rahaman Allah da cewa duk abin da bai kai shirka da Allah ba Allah yana gafarta wa in ya ga dama ba abin da ya damu kawari da su kaga sai su dauki nasi sashi nasi su watsi da sashi a gefe guda kuma akwai murji'a su kuma murji'a su ne waɗanda suka cire aiki daga cikin imani kawai in ka ce na yi imani da Allah in dai ka furta wannan to da imaninka da imanin manzon Allah iri ɗaya ne duk iya zunubin da za ka yi ma Allah mutum ya ce imani in ya ga dama ya luwaɗi in ya ga dama ya sha giya in ya ga dama ya fara yana nan da imani su ne murji'a to su ma kaga sun ɗauki nassun wa'an sun ƙyale nassun wa'i khawarij wa'i sun ƙyale wa'an su kuma wannan sun ɗauki wa'adu sun ƙyale wa'i to duk wannan alaman in bid'a ne wani lokaci kuma sai su ƙarye shi ma'anar su salama ƙarya ko kuma su ruwaito ƙarya gare shi wannan kuma za ka ga da yawan mu a cikin ɗabi'an bahaushe za ga hausa sun ɗauki wannan ɗabi'ar a mutum in yi abu sai ya mace maka to ko Allah ya ce kaza ai Allah ya ce kai tsafi ka samu lafiya ka tuba eh a wannan tashin taimake ka ana iya bibiya haka na soshin da suka zafar akan cewa innahum fitatun amanu bi rabbihim wa wa wa zidnahum huda wa rabatna ala qawmi ibqamu a ce maka kawai sunnan Allah ne baya bada abu a kwance sai ka miƙe ka nima da shari'a da rayuwa duka wannan ba ita nake magana akai ba wannan kalmomi ne na rayuwa amma a ce maka Allah ya ce tashi Allah ya ce maka kai tsafi ka samu lafiya وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الله زي شيء شركة هذا إن كلمة أي أقيتها ko kuma mutum ya ruwaito ƙaryen ya san wannan ƙarya ne amma ta goyi bayan matafiyarsa sai ya kawo ta wani lokaci kuma ga nafsi ya zo amma sai yan bid'a su ɓoye nafsi sai su ɓoye ga nafsin ya zo amma ba zai karanta ma ɗaliban wannan nasin ba saboda ne saboda ta saba ma aqidarsa da matafiyarsa duk wannan misali ne na wasa da nafsi ko kuma a juyar da ma'anan nafsin kamar da muka yi magana a baya ko dai a juyar da lafazin ko a juyar da ma'anan ko a juyar da dilala na nafsin kamar yadda qur'ani ya kawo mana akan akan akan yahudu wa ƙolo shaɓatun shafce mai shimɓa shimɓa aka ce Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal arsh sai suka ce mai istawla kun gani kaga wannan canza lafazi ne duk wannan na daga cikin tarin yan bid'a ko kuma juyar da ma'ana a ce wa kallama Allahu Musa taklima waye fa'ili Allah kallama Allah Musa sai ce wa kallama Allah Musa taklima domin su kore ma Allah sifan magana sai ce wa kallama Allah Musa taklima Musa shine fa'ili kenan Musa ne magana da Allah amma Allah baya magana kagon nan tahrif ne na na ma'ana ko kuma tahrifin abin nan taharifin ayoyi wannan na na na, na dilala kenan ayoyin da suke magana akan sifofin Allah sai a ce inda aka ce maka yadullahi ana nufin quwwa ne inda aka ce maka aynullahi ana nufin ri'aya ne an sai ai taharifin ko kuma irin fassarar da batiniya za mu magana akan su gaba suke in aka ce ash-shafa'a ko sirati ko mizan da zai faru ranar tashin alkiyama sai su ce maka as-sirat ana nufin kawai ko ma'rifatullahi sanin Allah shine ma'anar sirat mizan ana nufin adalcin Allah amma ba wani mizani ran tashin alkiyama ba wani sirati ran tashin alkiyama duk ƙarya ne sai ai tahrifin dilalan yadda ba a ajanar ko kuma a ce maka Allah ya ce a zikiri ko Allah da ce a zikiri ba to sai a ɗauki dilalan wannan sai a ce to shi ne mu taru mu riƙa yin zikirin nan da yawon ɗaya kaga duk wannan nau'in taharifi ne kuma duk a cikin yan bid'a kake samun shi duk a cikin yan bid'a kake samun shi khawarij mu'tazila to har anan ne aka samu wannan abin da nake gaya muku wanda har ya shigo cikin fuqaha wal usuliyun akan karfatin mas'alan zanniyud dalala da qat'iyud dalala a daidai lokacin da yake abin da sahabbai suka sani in manzo Allah ya ba su umarni magana ta kare kawai shari'an annabi babu shakka akwai wadansu abubuwan wajibai ne wadansu abubuwan ba wajibai bane amma dai shari'an annabi su sahabbai ba sa tantancewa wani sahabi ya ce ma wani sahabi manzon Allah ce kaza ce to qata'i dalala ne ko zanniyu dalala ba abin da dame su da wannan kawai shirin annabi yana daga cikin hanyar yan bid'a shine watsi da hadithul ahad kamar yanzu da na kawo yana kuma daga cikin hanyar yan bid'a shine sukan sahabbai ko ko malamai na sunna duk hanyar yan bid'a ne dan su wasa da nasu a kawo maka hadisi ana kawo maka hadisi zai ce ah wannan hadisin ai hadisin mutanen kufa ne ba su wani bane hadisin bin abbasiyun ne hadisin umawiyun ne kawai saboda ai wasa da nafi ya karban nasu ko kuma su koma suna bin mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai su koma su makale wa mutashabihat a to ku ɗauki mata shahadiyat nan mana ku mai da su zuwa ga muhkamat ba za su yi ba sai su makale akan mutashabihat a ciki suke son su gina aqida a ciki suke son su gina ibada to duk wannan yana daga cikin hanyoyin da in bid'a suke bi hanyoyi na biyu wafa da nasu sai hanya ta uku shine sai su su kore usul din da yake tabbatacce sai su kirkiro waɗansu sabbi sai su kirkiro wadan sabbin hanyoyi da za su karɓi shirya sun fi karɓar na ƙur'ani kai tsaye sun fi karɓar na sunna kai tsaye da matafiyar sahabbai sun fi karɓa to su kuma sai su kirkiro sabbi kamar ni kamar ta a ga shehunnai abin da shehunnai suka tabbatar shi ke abin da iyaye suka tabbatar shi ke abin da manya suka tabbatar shi ke nan kamar yadda muka kafa hujja a farko ina fana sadatana wa kufara ana fa aballuna sabila kawai ittakhadhu ahbara wa ruhbana arbaban min dunillahi abin da shehunne suka tabbatar da malamai da manya shi ke nan kawai wannan ba ma'auni ne a shari'a na karban shari'a wanda kuma wannan akwai shi da yawa a cikin 'yan shi'a kawai abin da a'imma suka tabbatar imani ya tabbatar ba maganin yanzu ya ci karo da maganin Allah ko maganin annabi bane kawai imam din nan shine authority sama da umarnin annabi ko umarnin Allah kaga wannan bid'ar bid'acciyar hanya ce hanya ce ta bid'a wanda su suka kirkiro a jinsu ko kuma irin kashafi wanda muka yi magana a baya su suka kirkiro kashafin nan wai a ce mutum zai dauki ilimi daga Allah kai tsaye ko ilhamat kawai ai Allah ya min ilhaman kaza ni na fahimci kaza shi ma ya zama masdar da za a karɓi shari'a ko manama mafarki na yi da aka shi ma ya zama shari'a ko azzauk wanda muka yi magana a baya kawai daga mutum ya ji wani zauki kawai ya ji zuciyar shi ta nutsa da kaza hankalin shi ya kwanta da shi ɗanɗanon shi ya yi daidai da shi wato irin abin da abin da kuke cewa kana da test ɗinka da zaran ka ji test ɗinka kawai ya wannan abin kawai test ɗinka ya daidai da shi to shi ne zauk shi ke shi ma sai ya gina addini a gina aƙidoji da hukunce hukunce a kai to duk wannan hanyar in bid'a ne ko kuma dogaro akan hankali kamar da muka bayani ɗazu duk ƙungiyoyin bid'a za ga suna mai da hankali akan dogaro akan hankali sama da dogaro akan nasu to wannan a taƙaice hanyoyi uku kenan waɗanda yake su ɗan bid'a ke bi su kuma su karɓi nasu addinin da gudanar da rayuwa wanda yake kaga kishiyar mu kuma namu wanda mu mun mai da Qur'ani da Sunna karkashin fahimtar magabata ya zama shi ne amma nasu bata ne mu kuma namu daidai ne wa mai shaqiqa rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira thaniyan abu na biyu malai ce at-tauhidul ilmi al-i'tiqad za a yi magana akan wani nau'i daga cikin nau'ukan tauhidi at-tauhidul ilmi al-i'tiqadi burin faɗe shi da abin da kowa ya fi sani in aka ce tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat kowa ya gane su to shi ake nufi da at-tauhidul ilmi al-i'tiqadi suna ne na tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat wani lokaci za ka ji an ce maka a tauhidul ilmi al-khabari shi ne da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat wani lokaci ka ji an ce maka tauhidul ma'rifati wal isbat shi ne da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat wani lokaci ka ji an ce maka tauhidul qawli al i'tiqadi duk dai abu ɗaya ake nufi tauhidul rububiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat yana da kyau mu gane cewa a asali tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat duk abu ɗaya ne kun gane duk abu ɗaya ne galibi magabata abin da suka sani kenan kawai da tauhidul rububiyya da asma'i was sifat abu ɗaya ne daga baya ne da aka yi ta kulkuli ga wannan nau'in tauhidin tauhidul asma'i was sifat ƙungiyoyi suka ɓace suka halaka da yawa a ciki to sai malaman musulunci suka ga wajibi a keɓe shi da ambato domin a fito da shari'an Allah da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan a duniya babu zunubi ku fahimci wannan zancen da kyau babu zunubi a duniya kaman harin zatin Allah babu zunubi kaman wanda ya harin zatin Allah zunubin wanda yi abin da Allah ya hana bai kai girman zunubin wanda ya har zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba burin baga da misali wallahi da masalul a'ana yanzu idan gwamnatin Najeriya ƙarƙashin shugaban ƙasa aka ce ga abin da aka tsara idan kana cikin tafiya sai ka zo gurin ishara ka zo gurin wannan ne sunan shi abin da ke bada fitilla din nan traffic sai ka zo traffic dokan ƙasa ce ƙarƙashin shugaban ƙasa cewa in ka zo ta nuna maka danja ka tsaya sai ta zo sai ta nuna maka danja sai ka ki tsaya sai ka wuce sai ka biya kai ka bigi motan wani ko ka kaba wani ka yi laifi ko baka yi laifi ba to da wanda ya wannan laifin da wanda mai girma shugaban ƙasa ya zo zai wuce ya ɗauki gora ko ya ɗauki gatari ya kai mishi hari wane ne fi girman zunubi wanda ya nemi zatin shugaban ƙasa walillahi da masalul a'ala wanda ya hari zatin Allah ya kuskure a cikin zatin Allah girman zunubin shi ba daidai yake da wanda ya saba dokan Allah ba shi yasa saba doka abin nan harin zatin Allah subhanahu wataala shine mafi girman zunubi kaf a duniya shi yasa kungiyoyin bid'an da suka bace a cikin sunayen Allah da sifofin Allah su ne kungiyoyin bid'a mafi gurbacewa zunubi mafi girma a cikin laifukan da aka yi ma Allah subhanahu wataala to shi yasa sai ahlus sunna suka tayyace aidan sai aka dauki tauhidin rububiyya aka yi mata babin ta daban aka dauki al asma'i was sifat aka yi mata babin ta daban amma asalin zubi abu ɗaya ne to me ma'anan tauhidul ilmi al-i'tiqadi ko ko kuma tauhidul ilmi al-khabari din ko kuma al-ma'rifat wal isbat shine wato in aka ce maka at-tauhidul ilmi al-i'tiqadi shine tauhidin da ke da alaka da al-ilmi sanin Allah kun gani al-i'tiqadi da abin da ake so ka kudurta akan Allah al-ilmi al-i'tiqadi tauhidin da ke da alaka da yana mai da hankali akan sanin Allah da abin da ake so ka kudurta akan Allah kaga wannan tauhidin ka cokan din shi ya kare ne al'amarin shi akan sanin Allah da abin da ke da alaka da Allah sai an gane abin da ke da alaka da Allah kana iya cewa littattafan Allah manzannin Allah tashin alƙiyamin Allah kaddaran Allah wa'annan alkarin iman din to ko kuma a ce mishi alkhabari me yasa za a ce mishi alkhabari saboda ya takaitu ne akan kawai iya abin da aka tasgo hankali da wayo baya tasiri a ciki shi yasa ake kiran shi at-tauhid al-ilmi al-khabari tauhidi na ilimi na ilimin sanin Allah da abin da ke da alaka da Allah al-khabari amma ya takaitu ne abin da aka tasgo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a ce maka at-tauhid abin nan tauhid al-ma'rifah wal isbat shine dai ma'anar shi tauhidin al-ma'rifa ne ma'rifa ba sanin sani ba to sanin Allah wani isbat da tabbatar ma Allah da haƙoƙansa ya zama ma'arifa ka gane Allah waye Allah da sunayen Allah da sifofinsa da aikace-aikacen Allah aikace-aikacen Allah shine tauhidin rububiyya sunayensa da sifofinsa shine at-tauhid tauhidul asma'i was sifat ko kuma a ce maka tauhidul qawli al-i'tiqadi tauhidi wanda yake nazance alƙauli na zance al'i'tiƙadi wanda ake so ka ƙudurta bi ma'ana shi ana son ne ka furta da bakinka ka kuma ƙudurta shi a cikin zuciyarka shi ba aiki ba ne kun gane batun da kyau tauhidi kashi na uku shine aiki tauhidul uluhiyya shi ma da sunayensa shi ne aiki a ƙarƙashin tauhidul uluhiyya ne za a ce ka tsantsanta bauta ga Allah kenan za ka yi bautan za ka yi bauta da harshe za ka yi da gaba za ka yi bauta da kaza za ka yi bauta da kaza amma shi tauhidul rububiyya fa shi za ka tabbatar ma Allah ne a cikin zuciyarka kuma ka furta da bakinka so yanzu idan muka ce at-tauhidul ilmi al-i'tiqadi me muke nufi wai zai ga mana abin da muke nufi wanda ya sani kawai ka ɗauki fata an san bayanan da ne kawai shi nake nake a maimaita to me kace shikenan shikenan tauhid al-ilmi al-i'tiqadi al-khabari ko at-tauhid al-ma'rifati wal-isbat ko tauhid al-qawli al-i'tiqadi shikenan shine da tauhid tauhid ar-rububiyyah da tauhid al-asma'i was-sifat ila an fahimci da kyau yawa da haka wannan tauhidin shine a samu imani mai ƙarfi akan Allah da duk abin da ke da alaƙa da Allah irin yadda ya zo a cikin ƙur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da sifofin Allah aikace-aikacen Allah da kuma zatin Allah subhanahu wa ta'ala to shine malam zai magana akai bari mu je a gurguje malam ya ce al-aslu fi asma'illahi wa sifatihi menene asali me tushe na sunayen Allah da sifofinsa da sifofinsa shine isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tamthil wala takyif wa nafyu ma nafahu Allah an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir ma al-imani bi ma'ani alfaz an-nusus wa ma dallat alayhi ya ga maka asali kenan in aka ce yanzu sunayen Allah da sifofinsa da aikace aikacen Allah to abin da ake so ka gane shine ka tabbatar ma Allah da duk wata suna ko sifa da Allah ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah ya tabbatar ma Allah min gairi tamthilin wala takyifi kar ka misalta kar ka kamanta kar ka ce jin Allah irin jin wani idan Allah irin idan wani a'a tamthil kenan ba a yin wannan ba kuma za ka ce ga irin yadda jin Allah yake ba ta kai kenan ba za a yi ba a yin haka duk abin da ya tabbata suna ne ko sifa ce ga Allah to ka yadda din in dai Qur'ani ya zo da shi hadisi ya zo da shi to ka yadda haka yake din kamar yadda Allah ya faɗi kamar yadda manzon Allah ya faɗi ba tare da ka misalta ba ba tare da kuma ainihin ka kamanta ba kuma ka kore ma Allah duk wani abin da Allah ya kore ma kansa ko manzon Allah ya kore ma Allah subhanahu wataala min gairi tahrifin wala ta'tilin ba tare da ka juyar da ma'anan ba ba kuma tare da ka kore ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir babu abin da ya kama da Allah laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah amma wa huwa samiul basir a daidai wannan lokaci kuma Allah as-sami'u ne al-basir ne ji ne gani to yanzu da wani kalubale gare ka yanzu kai kana ji kana gani ko baka ji baka gani tambaya nake kai ka ku mata ana tabbatar da duk cikin kuna ji kuna gani ko kuma Allah ma yana ji yana gani to yanzu a haɗa waɗannan abubuwan guda biyu sai ka ɗauko farkon aya laisa ka misil bi shay'un kenan Allah yana ji yana gani amma ba irin jin ki ba ba irin jin ka ba irin ganin ki ba irin ganin ka ba ba irin jin tsuntsu ba irin jin mala'ika ba ba irin ganin kowace halitta da kwakwalwanka ta taɓa shafo maka ko wata halitta da aka taɓa yin ta a duniya to jin Allah ba irin jin ta bane ganin Allah ba irin ganin wannan bane amma kuma Allah yana ji yana gani ina ka gano wannan Allah ne ya faɗi da kansa cewa yana ji yana gani amma jin shi da ganin shi bai kama da kowa ba cikin talibai gaban kila to wannan shine abin da ake so ka yarda ma al-imani bi ma'ani al-fadhil nusus kuma kai imani da ma'anonin kowane lafazi aka jibinta ma Allah in dai Allah jibinta ma kanshi da wani lafazi ko manzon Allah jibinta ma Allah to hakikanin ma'anan wannan lafazin ne ya tabbata ga Allah subhanahu wataala ba za ka zo da cin gyara ba ba za ka zo da irin naka fahimta ba haka ake so ka kudurta sannan at-tamthil wa ta'til fi asma'illahi wa sifatihi kufur ka gane cewa at-tamthil kamanta Allah da wani daga cikin talikai wannan ko mutum ne ko aljani ko mala'ika ko ka kamanta Allah da sama ko ƙasa ko duk wata halitta ke duniya ka kamanta Allah da ita to wannan kafirci ne ko kuma ka kore ma Allah sifofin da ya tabbata masa wannan kafirci ne kore ma Allah sifofi da sunaye mazhaban jahmiya ne su da faki ɗaya sun yadda akwai Allah amma Allah da baya ji baya gani ba shi a ƙasa ba shi a sama ba shi a duniya ba shi a wajen duniya wannan ba shi ne ta'arifin babu ba abin da aka ce ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a duniya ba shi a wajen duniya ba a jin shi ba a ganin shi ainihin shi ne adam al'adamu kenan to sun yadda da Allah amma kuma Allah da babu shi yasa al-imam ibn qayyim yace al-jahmiyya ya abdun al-adam su jahmiyya suna bautar rashi ne babu shi yasa jahmiyya malamai sun yi ittifaqin kafirai ولقد تقلد كفرهم خمسون في مئة من العلماء في البلدان هكذا الإمام ابن القيم قال النونية malamai hamsin ka buga da nawa kenan zai ba kusan malamai sama da dubu biyu duk sun tafi akan cewa jami'a kafirai haka al-imam lalaka iya kawo a cikin shehu usul itiqadi ahli sunna sai da ya tarattafo sunayen malaman malaman malaman garin makka malaman garin basra malaman garin kaza malaman garin misra malaman garin kaza haka yi ta zayyano sunayen malaman malam wani ya tafi akan jami'a kafirai ne malam wani sai da ya lissafo malamai ya ce sama da malamai guda dubu biyu daga kuma gabata ke taɗi ba mutanen wannan zamanin ba sun yadda akan jami'a kafirai me yasa saboda sun kore ma Allah tafofi gabaki daya mu'tazila sun kuma sun kora tashin sunayen Allah da sifofin Allah sun kore waɗansu sunaye waɗansu kuma sun tabbatar da su amma al'asma al-mujarrada sunayen da ba su da wata ma'ana in aka ce Allah as-sami'u ne eh sunan Allah ne as-sami'u amma da la sam'i al-basiru da la basari kila kun gane duk wata suna sai suka tabbatar ma Allah da ita amma ba tare da tana ɗauke da ma'anar sunan ba da haka al-asma'ul mujarrada kenan kamar irin sunayen mu galibin mu na sunayen mu kawai al-asma'ul mujarrada ne al-asma'ul mujarrada ne sunayen mu galibi ba su da wani ma'ana galibin mu sunayen ba su da wata ma'ana kana iya samun gajeren mutum sai a ce mishi sunan shi malam dogo kana iya samun wata marwaciya a ce mata sunanta hajiya kyauta ko ba samu da haka al-asma'ul mujarrad al-ismul mujarradi ba shi da wani ma'ana kana iya samun wani wani rago wani rago matsoraci a rika kiran shi da wani suna na jaranta ko ba ka ko ba samun wannan ana samu ko kuma ta kazaniya ko jaran ɗakin ta ba ta iya yi amma sunanta yana nuna kyau da tsafta da wani abu haka wata ma sunanta jamila amma kila ko yanki ba ta yi gashin ta wannan ba ta tsaftace shi kila an gani ana kuma iya samun ma wata mummuna a ce sunanta jamila ko ba iya samu za ka sunayen mu galibi al-ismul mujarradi to haka suka ɗauki sunayen Allah kawai Allah as-sami'u ne al-basiru al-aswane ne duk wa'annan sunayen Allah kawai al-asma al-mujarrada ne ba su da wani ma'ana haka mu'tazila suka tafi su kuma kawari sun tabbatar da sunayen da suka ga dama su ma sun kore da suka ga dama asha'ira sun tabbatar da wani sunaye guda bakwai ne sauran kuma duk da baki sun kore shi al-ilmu al-qudra al-wayi al-wayi al-wayi duk suka suka kore sauran to kore sunayen Allah kafirci tawilin sunayen Allah ok to ga yana a gaba yace amma tahrif amma juyar da ma'anan allazi yasmihi ahlul bid'ah ta'wilan abin da yan bid'a suke kiran shi tawili shi kuma wannan faminhu ma huwa kufur akwai wanda yake kafirci ne ka ta'wilatul batiniyya kaman tawilin yan batiniyya wa minhu ma huwa bid'atun dalala akwai wanda ko matsayin shi bai kai kafirci ba amma bid'a ce kuma bata ce ka ta'awilatin nifat sifati kaman tawilin masu kore sifofin Allah subhanahu wataala wa minhu ma yaqa'u khata akwai kuma wanda yake bai kai matsayin bid'a ba amma kuskure kaga batiniya suna da irin nasu tawilin da suke masunayen Allah ko kuma hukunce-hukuncen Allah ko dokokin Allah amma ya kamata mu fahimci batiniya aƙidar batsiniya kawai a taƙaice waɗansu mutane ne waɗanda suke ganin ruhinsu yana fassara musu haƙiƙanin ma'anonin abubuwan da shari'a ta zo da shi kawai daga ruhi ruhi ne zai fassara maka me ake nufi ba wai nasti ba ba harshen larabci ba a baya can ba ku manta ba mun yi shimfiɗa akan ba za ka fahimci addini ba sai ka samu nasti sai ka gane harshen larabci sai ka zama kana haɗa nasoshi a cikin hukunci ɗaya kun tuna wannan bayanin to su duk babu waɗannan ba maganin nasu ba maganin larabci ba maganin wani haɗa nusus kawai me zai fassara maka abin da ake nufi kaza shine ruhi kawai ruhin ka zai fassara maka to da haka wannan ya sanya suka ɗauki aƙidojin musulunci da yawa suka fassara su da abin da suka ga dama kamar da as-sala ai muna da fassara biyu ne na as-sala ko dai ka dauki as-sala fil lugha ka ce addu'a ko ka dauki as-sala fil shar'i ka ce a amalin kaza kaza kaza wadansu aikace aikace ne sanannu duk suka ce su ba wannan shine ma'anan sallah ba ma'anan sallah kawai shine ka jibinci wani shugaba kawai ka samu wani shugaba ya zama ka miƙa wuyan shi gare ka gare shi duk abin da ya ce maka kawai kai kai in ya ce ka je ka kashe kanka ka kashe in ka ce ya ce ka yaƙi ka yaƙi in ya ce ka yi kaza ka yi kaza wannan shi ne ma'anan asala kuma wannan shi ne ma'anan alwudu'u aljanna da annar fa me ma'anan aljanna da annar ai alqur'ani da sunna cike suke da bayanin aljannatu wan nar duk cikan mu na aiman yadda cewa gidan aljanna wata gida ce wacce Allah ya tattale ta domin ya sakamako mai kyau ga waɗanda suka yi shaɗa'a kuma gidan jin daɗi ne gidan rahama ne da gafara da ɗaukaka da daraja wuta kuma kishiyanta kuma yanzu haka wuta da aljanna duk suna nan ba tsaniya suka ce duk maganan banza ce aljanna shine irin daɗin da kake ji a duniyar nan yanzu yanzu idan ka samu mai kuɗi ya gina gida da mota mai kyau ya yi kaza yana cin abin da yake ya ga dama sai a ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun in aka samu dan wahala ko dinki bai kamata ce dan wahala ba harshen matasa ne aka samu wanda yake wahala a duniya abin da zai ci ma da kyar abin da zai sa ba shi to wannan ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wayannan su ne yan wuta da yan aljanna da haka ƙarya ne a cewa akwai wani aljanna da wuta a ranar tashin kiyama kamar da irin wannan tawilat din ko irin waɗannan tawilat din kafirci ne shi yasa su aqidan baɗiniya tun asali da ba su ba su ma da tashin alkiyama ba ba su yadda da duk wata ibada ba duk aqidojin mutuncin nan ba su yadda da su ba kun gane abin da nake nufi ba su yadda da su ba da haka bari in na faɗi wannan kila yanzu in na ce ku gaya min su wane ne suke da wannan aqidan za ku iya gaya min su a wurin su kawai musulunci ya kaskashi biyu ne kawai akwai zahiri shi ne wanda ko gama gari dantalillu kuke yi akwai kuma baɗini wanda yake su ne shi suke yi kawai abin da ruhinsu ya gaya muku shi ne kawai shi ne ban sani ba ko za ku gane irin masu wannan aƙida na Allah ya ma albarka kawai ku ce ne ƴan haƙiƙa ko ne ƴan baƙuniya ƴan haƙiƙa su ne ƴan baƙuniya mu taɓa tattaunawa da wata mace ce a cikinsu ta ce yanzu hakika nake yi da a shi'a ce wata daina shi'a yanzu ta ci gaba ta koma yar baƙiniya nan sallallahu salamata wal afiya na ce menene wannan aƙida ta ce hmm ai ba a durdura na ka shiga aljanna na ce kina nufin idan mutum na sharka ko ta ce kai ka san wani sharka aljanna dai kawai ka yadda kana son annabi a cikin zuciyarka ko ka wa in zana wa in zaraka shi ai wa tawfu wa in asharaka wa in wani duk abin da kai a duniya in dai kana son annabi kawai aljanna tilas ka shiga aljanna nace shirka fa take kai ka wani abu shirka ba ke magana wani shirka kana son annabi sai da ke rantsuwa da Allah cewa duk wanda ke son annabi koyi shirka koyi kaza koyi kaza koyi kaza dan aljanna ne khalidan fiha to aqidar batiniya kenan aqidar ɗan hakika ita ce batiniya babu aqidan da yake zagin Allah yake wato nakasa Allah kamar wannan gurbataccen aqida abin da yahudi da kirista ba su iya yi ba su duk sun yi a cikin nan ne zaka ga mutum ya ce maka to Allah ma ga uban shi na ta'alallahu amma ya kula kafiruna a ce maka to wani ma ya fi Allah Allah ma kaza wato sun ba wanda suka rena a duniya kamar Allah kamar yadda yake yan kala katu ba wanda suka rena kamar annabi kamar yadda yake yan shi'a ba wanda suka rena kamar annabi da sahabbansa shi yasa duk tarkacin bid'a kaski Allah ka shirya da mu to shine nan maliki ga maka cewa masu karkatar da ma'anonin nafsi to akwai wanda yake kawo zuwa ga kafirci kaman tawili ɗan baƙuniya akwai wanda yake bai kai ga kafirci ba amma bid'a ne kamar waɗanda suke fassara a ce sifan Allah na kaza su ce ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi wannan bai kai ga kafirci ba amma dai bid'a ce sai kuma akwai wanda yake kuskure ne wannan kurakuran kuma malamai da yawa cikin malaman ahlus sunna suna iya fadawa afallahu anna jami'an kana iya ganin ka dauki wani tafi daga cikin littattafan wani babban malami na sunna sai ka ga ya kuskure gurin fassara wata sifa daga cikin sifofin Allah sai fassara ta da wata matafiya wacce yake ba ta daidai ba ko matafiya ta asha'ira ko matafiya ta mu'tazila ko mu'awwila sai fassara ta da haka kuma irin wannan akwai jigajigan malaman sunna duk za ka same su da irin waɗannan kwarakwaran wannan alhafa'u ne irin waɗannan neman gafara ake ne babu laifi idan na faɗi cewa akwai waɗanda yake sun ɗauki abin ya wuce haddi suna zargin su al'imamun nawawi su alhafiz ibn hajar akan cewa idan duka yan bid'a ne ba za a karanta littattafansu ba ba za a saurari ilimi daga gare su ba kuma a wannan zamanin mun san irinsu da yawa ko a madina akwai irin waɗannan da yawa ga malam can zai ba da wannan na san malam kuma na san kun zama da irinsu muna kiransu ‘yan kaushi su kawai su a gurinsu su alhafiz ibn hajar dubi irin zurfin ilimin ibn hajar irinsu al'imamun nawawi ba za a karanta littattafansu ba ma gabaki ɗaya irin waɗannan mutanen sun shekul albani ya ba da bayani a wani littafin kasat nashi sunan kasadin manhuwar kafir wa manhuwar mubtadi shekul albani ya ce a ran gadin da yake na kewaye kasashen duniya na musulmi ya jira a kasan misra ya gama da irin waɗannan da ya je suka ce ka ya shek zakallahu khair wallahi kunna nastafid min kutubi wallahi shek anta kaza wa kaza wa kaza suna ce ban shekul albani ai littattafan ka sune madogaran mu ai muna amfana ai muna kaza ai muna kaza yace sai aka zo za'i sallah sai suka kibi na sallah ha wai suna amfana da littattafan shi da bayanansa amma kuma sun kidin shi sallah yace tarikuna lima ba kasatin yace li annani ma ukaffiru man hum kafiru saboda ni ba na kafirta waɗanda su suke kafirtawa shine yace muka zauna da waɗannan mutanen muka yi munakasha tun bayan isha'i sai da muka kai mun tafatin lai muka kai kamar karfe ɗaya na dare yace amma duk da haka dai ba su gamsu ba gobe muka ƙara yin wata zama tun bayan isha'i sai da aka kira sallan asubahi yace to shubuhohin da yawa daga sun su ya gushi ya ce to a rana ta uku ne da muka tattauna daga bayan isha'i zuwa karfe sha biyun dare zuwa karfe ɗayan dare sai Allah ya taimake mu ga baki ɗaya su shubuhoyinsu ya bushe ya ce to a lokacin da aka zo sallan asuba sai suka bi shi sallah shi ma karan kanshi suna ɗaukan shi kafiri ne ko kanin kafiri saboda to wanda ka ƙi bin shi sallah kuma ka ce bijimin malami kana amfana da littafansa ka dubi irin wannan to ɗan kaushi ne suna nan suna nan haka suke mu'amalar su kuma akwai su a nan kasan har a yanzu magana da ake yi akwai su a Kaduna akwai su a Kano akwai su a Gombe suna nan an kaushi ne to sun kasa aji tawilin sifofin Allah akan irin wannan maratib din akwai tawili na kafirci akwai tawili na bid'a akwai tawili na kwarakwarai kuskure ne shi ma zai iya fada cikin wannan kuskuren kuma ka raba kanka da tarbiyya inda ka taso kai karatu da malamanka da garinku da waye yana da tasiri wurin addinin mutum wani lokaci to irin wannan shine waɗansu suka kafa shi yasa a takafir yayi yawa a cikin waɗansu daidaiku kafirta mutane kowa kafiri ne kowa kafiri ne da wanda aka tsaida mishi dalili da wanda ba a tsaida mishi da dalili ba kamar da shi shekul albani yake faɗi cewa da yake faɗin wane ne kafiri yake tambayan ɗalibansa akwai manya-manyan ɗalibansa a wurin a lokacin nan suke cewa man uqimat alaihi dalil wa asarra ala bid'atihi aw kufrihi yace hasana wanda an zo an masa bayanin abu kaza da kake yi kafirci ne kaga dalili kaza kaga dalili kaza kaga bayani kaza kaga bayani kaza kuma ya gane yace gaskiya na fahimta amma kuma ya doge ya ci gaba to wannan kafirci ta haukan shi amma in fa bai gane ba yana nan yana da wata shubha har a wannan lokacin fa bai zama kafiri ba shi yasa akwai wata gamammiyar ka'ida shekul albani ya tabbatar da ita a wannan kasar din shi laysa kullu man yartakaba man yartakaba kufran yakun kafira wa laysa kullu man yartakaba bid'atan yakun mubtadi'an ba duk wanda ya aikin kafirci ne bai zama kafiri ba haka nan ba duk wanda ya aikin bid'a shine bai zama dan bid'a ba wannan sanannen abu ne a wurin malamai ba duk wanda ya aikin kafirci ne sai zama kafiri ba kai akwai wanda ma ya aikin kafircin amma manzon Allah ya bayan shi ya faɗi cewa shi dan aljanna ne kun sa ya kai wannan manzon Allah ya ce wani mutum da ya zo mutuwa ya san da yi wani aikin kirki ba ya kira ƴaƴan shi ya ce in na mutu ku ƙona gawana to kan ku je ku zuba a daji ku je ku zuba a ruwa mene kuke fahimtar tunanin shi akan wannan cewa kar in ya mutu Allah ya tare shi duk wanda yake da tunanin in ya mutu Allah ba zai iya tare shi ba wannan kafirci ne ko ko ko imani ne amma da ya mutu Allah ya tare shi yace me ya dibe ka kai wannan yace Allah tsoron haduwar mu da kai ni na san ban yi komai bane da haka in muka haɗu ni na san ba zan sha ba ya Allah wannan tsoron sai ya rikita tunanin shi har sai ya bashi wata aqida wanda a asalin aqidan kafirci ne amma tsorancin ya dauke mishi kafirci sai Allah ce to in dai wannan shine to na gafarta maka je ka shiga aljanna kuma da aikin da ya kafirci ne in kai kai yanzu wannan ka ce Allah zai bani da Allah zai tada ni ba akwai wani malamin da zai baka a cikin musulunci amma shi ga shi kuma ga wani mutum da manzo Allah ya ba da labari saboda farin ciki sai da ya kuskure ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka manzo Allah ce saboda matsanancin farin ciki har ta sa ya kuskure gurin magana wanda ya ce ma Allah Allah shine bawan shi musulmi ne ko kafiri amma ko manzo Allah tabbatar mishi da imani Allah ya farin ciki da abin da yayi ahsan so da haka akwai abubuwan da mutum zai yi na kafirci amma ba kafiri bane musamman idan ka gane cewa akwai mawani'ut takfir ina tsammanin kila malam zai tattauna akan kafirci nan gaba ma dai lokaci ba zai bada ba akwai mawani'ut takfir abubuwan da yake ko mutum ya yi su kuma bai zama kafiri ba kuma kafircin kaga aljahali na ciki jahilci shi yana kawai jahili sunan shi shi ya kashi akwai islam ibn taymiya idan ya zo yana tattauna da yan kungiyoyin bid'a yakan ce musu idan da ni ne ne abin da kuka yi to na kafirta amma ko matsalin shi ne ba ku san abin ma da na sani ba da ka ko kuna kafin ne kawai kuna hawa ma hawa irin nan wannan ya sanya ba ka ma wata kungiya hukunci cewa kungiya kaza gabaki ɗayansa kafirai ne kun fahimci matsalar da kyau ba ka ma wata kungiya ta ce kungiya kaza ga baki ɗayan su kafirai ne kana iya ce musu ɗan bid'a ne amma ga baki ɗayan su kafirai ne a'a yanzu wannan hukuncin akan kai ɗaya ku yake Allah zai tashi kowa shi kaɗai ne kuma Allah subhanahu wataala zai ma kowa hisabi a matsayin shi kaɗai ne da haka wanda aqidarsa ta kauce ya faɗa cikin kafirci shikenan wanda kuma bata faɗa ba yana iya abin nan akwai da dama da zaka je ka ce musu kai ma Allah ne ya ce ni Allah ya kyauta Allah ya kyauta ni ne za a ce ma Allah Allah ya isa tsakanina da kai kuma ga shi dan dabi'a ne kina kun gane amma ka ce mishi Allah ne ya ce maka Allah ya isa ka ce mishi wallahi salatul fati ta fi qur'ani yace qur'anin wannan qur'anin da muke karantawa sai dan ka mahaukaci to yana nuna kan fitarsa ko da yana yin wa'ansu abubuwa na bid'o'i Allah zai iya mishi afuwa akan su ila an fahimta jama'a to ala ayi hal dai wannan kenan bari mu hada da wannan gaba saboda muhimmancin ta da alakanta da wancan sai ya ce wahdatul wujudi wa tuqadu hululillahi ta'ala fi shay'in min makhluqatihi aw ittihadahu bihi kullu dhalika kufrun mukhrijun min al-milla aqidantuwa da wai wahdatul wujud duk samamman abubuwa sun haɗu sun dunkule sun zama abu ɗaya shi ne wahadatul wujud duk wani abu samanni ku hararo a jam duk wani abu samanni to sun dunkule sun zama abu ɗaya Allah samanni ne ko ba samanni bane kai samanni ne ko ba samanni bane wannan itaciyar samanni ce ko ba samanni ba ce to da ka duk kansu sun dunkule sun zama abu ɗaya shi yasa wannan ya nuna kowa ma Allah ne aqidan wahdatul wujud kenan kowa ya dunkule ya zama Allah kowa fati na Allah har shi ne wani malami a ƙasar ne yake ba da misali cewa eh wannan ai wannan aqidan gaskiya ne misali shine kaman kai da ka je aikin haji sai ka so jakunkuna guda goma sha biyu kowanne akwai hotonka a ciki in aka ɗauki wannan jakan a za ta ah wane ne ai sai a aji wannan ma hoton wane ne sai a aji wannan ma hoton jakan wane ne sai a aji za ka sai a ɗauko hotuna guda jakuna guda goma sha biyu za a ce wane ne to sannan kuma kai ga ka to a haka yake za ka duk cikin wannan hotunan Allah ne part ɗin Allah ne subhanahu wata'ala to wannan aqidan kafirci ne mai fitar da mutum daga cikin da'ira ta addini ko kuma kudurta cewa Allah yana sauka a cikin bayansa suna irin huluniya to shi ma wannan kafirci ne ko ba haka ba ko ittihadiyya abin nan ittihadiyya cewa dai Allah farkon sarki ya likide ya narki da waɗansu daga cikin halittunsa kuma da yace duka waɗannan aqidu na kafirci ne kuma suna fitarwa daga cikin da'ira ta addinin musulunci ala ayi hal za mu tsaya nan da yardan Allah kuma kamar yadda na ce wannan littafi ga shi za a gan shi ɗan ƙarami haka amma ya tattaro abubuwa ne ko dai a tafi a gurguje babu bayani ya kasance ba a gane saƙon da yake cikin shi sosai ba ko kuma ɗan tsaya ana yin bayani ko ɗan ya kace za ka yi bayani kana bayani ne akan aƙidar musulunci abin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu shekara ashirin da uku yana tabbatarwa duk wani malami da ya rubutu a cikin musulunci don ya tabbatar da waɗannan ne duk wani malami da ya karantar tun daga zamanin annabi har ya zuwa yau don ya tabbatar da waɗannan abubuwan ne to zai maka wahalan gaske a cikin awa biyu uku hudu biyar shida wai ka gama tantance su kayi bayanin su kowa ya gane sai dai kawai kaɗan ɗauki waɗansu ‘yan abubuwa kaɗan haskaka abin da kuma ba iya bayanin sa ba za a riske shi a gaba da yardan Allah subhanahu wataala abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka tabbatar da ingantattun aƙidu gare mu ka raba mu da miyagun aƙidu da bid'o'i a cikin aƙida da ibada da mu'amala ne da kullum Allah ka ɗaukaka darajojin mu ka gafarta kurakuran mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk